والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا والنواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وقوله في حق المطيع ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاز وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له وقال نعم مطهرون وقال وأن وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له وقال تعالى في حق الزناة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فأما نجاسة الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن الله لا يغفر أن يشرك به والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه ونجاسة الشرك عينية ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر فإن النجس عين النجاسة والنجس بالكسر هو المتنجس فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس والبول والخمر نجس فأنجس النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم فإن النجس في اللغة والشرع هو المستكبر الذي تطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة منه وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده من ذلك أعظم ونفرته منه أقوى فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما كما يتأذى من يشم رائحة النجس ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى يجد لرائحة عرقه نتنا فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره والعرق يفيض من الباطن ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا قالت أم سليم وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقط هو من أطيب النا هو من أطيب الطيب.
طيب أحسنت. بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake dawo da mu ci gaba da wannan darasi mai albarka na izafatul lahfan a wannan safiya ta talata biyu ko ɗaya ga watan jumada al'ula shekara ta 1440 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine takwas ga watan ɗaya a shekara ta 2019 a lissafin miladiya wannan kuma shine darasinmu na 62 kuma sabon fasali a cikin babi na tara da malaki magana akan tsarkin zuciya dangane da abin da ya shafi tsarkin zuciyar ya shigo mana yau kamar da muka faɗa a darasin ƙarshe da muka yi cewa a waɗannan kwanakin abin da malam zai daɗe ne mana magana a kansa shine abin da ya shafi najasar da take cikin shirka da najasa da take cikin zina da najasa da take cikin liwatu da muninsu da ɓacinsu da rashin kyansu da ƙazantarsu da kuma ƙazantar mai aikata su shi yasa ya fara ba tare da mun ɓata lokaci bai ce wa qad wasama Allah subhanahu ash-shirka waz-zina wal-liwata بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب نشين abin da yasa ya dauko wannan duna sa'ir dhunub ma'ana waɗannan laifuka guda uku Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu alama shine wa sama ya kira su da ya liƙa musu wata alama alamar ita ce najasa da khubusi ƙazanta duk abin da yake yustaqdaru ana kyamarsa ba a sansa shine khubus da datti da ƙazanta da duk wani abu ne mai muni ana ce masa khubus ma la yustatabu in ana zance misali ma'kulat abinda annufusu tabi'a ba sa jin daɗinsa duk mutumin da yake tsaye a kan hanya hankalinsa kuma garau to ba zai ji daɗin waɗannan abubuwan ba ba su da daɗin yi babu wani mai yin su da yake yi a cikin daɗi in dai hankalinsa na tare da shi kuma bai fita daga fitira ba da shirka da zina da liwatu sai ce Allah maɗaukaki ya sanya musu wannan alama وإن كانت مشتملة على ذلك ضد cewa su sa'irin zunubin nan su ma sun kunshi wannan abun mana wannan wa in kanat yana koma ne zuwa ga sa'irin zunubi yawwa ya ce duna sa'irin zunubi banda sauran zunubai su ba a sa musu wannan alamar ba duk da cewa su ɗin ma sun kunshi wannan najasa sun kunshi wannan khubs amma saboda sharri dawwamamme da yake cikin waɗannan guda uku shi yasa Allah maɗauki ya siffanta su da najasa ya siffanta su da ƙazanta duk mai shirka ƙazami ne shi kansa datti ne shi kansa najasa ne shi kansa duk mai zina aikin da yake na zina aiki ne wanda yake datti ƙazanta kuma najasa hakanan mai liwatsi shi ma aikin da yake najasa ne ƙazanta ce ba abu ne da za a sha'awarsa ba amma sauran zunubai su ma suna da wannan dattin da ƙazantar amma Allah ya ware waɗannan a ƙur'ani dai su aka siffanta da ƙazanta da najasa mun gane da can sai ce lakin nan ladhi waqa'a fil qur'an amma abin da ya auku cikin alqur'ani gashi shine qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun najasun yawa ba najisun bane najasun yawa wa qauluhu fi haqqi lutiyyati haka nan fadin Allah madaukaki dangane da masu luwatsi yace wa lutan atainahu hukman wa ilma wannan ya biyo bayan wa ila adin wa ila samuda da yake fadin akhahum hudan akhahum salihan to da gama wannan sai ce wa lutan haka nan lut atainahu hukman wa ilma Allah ce mun bashi hukunci mun bashi ilimi lut ya zo da annabi lut ya zo da hukunci ya zo da kuma mai ilimi ko tattaunawa malamai dangane da shin wannan aiki mummuna da mutane suke yi na neman maza shin kiransa lutsiya ko a dangana shi zuwa ga annabi lut a wasu malamai suna da kyamar hakan duk da ya shahara da sunan hakan kuma allah maɗaukaki duk inda ya ambace shi ya haɗa shi da abin har ana kiransa a wasu lutufi ana cewa amalu qaumi lutin saboda dalilin da yasa aka hada abin da shi ba wai saboda shi aikinsa bane hashahu Allah tsare shi amma kasancewar tunda Allah ya yi dan adam tunda Allah ya yi mala'iku tunda Allah ya yi aljanu tunda Allah ya yi dabbobi ba a taɓa samun wani jinsi daga cikin al'ummomin nan daban-daban sawa'un masu hankali da marasa hankali wanda zuciyarsa ta fara tunanin ya hau kan ɗan uwansa namiji don biyan bukata ba a taɓa yin wannan ba sai a zamanin annabi lutu to shine dalilin da ya sa abin ya zo da ambatan sunansa a cikin aikin ba wai saboda shi yana wato da alaƙa ma da wannan abu ba bal yana yaƙar mutanensa akan wannan abu amma mutanensa a wurinsu aka fara jin wannan aiki shi yasa ko suna ba shi da shi kun fahimci abin dalilin rashin sunan kenan ba a taɓa jinsa a gun wani jinsi mai hankali wanda yake tafiya akan daidai akan fitra ko dabba dabba ba a taɓa samun wata dabba a duniya namijinta ya hau kan namiji ba shi yasa abin muninsa ya wuce iyaka Allah maɗauki ya sauƙi to Allah maɗauki ce atai na hukman wa ilma mun ba shi hukunci da ilimi wa najjaynahu kuma mun tsirar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'itha kun gani saboda munin abun ko suna ba a bashi ba kawai aka kira shi tana aikata khaba'is khaba'is kun ji an ce khaba'is jam'i ne na khubus muni shi yasa amma zaka ji kuskuren wasu mutane zaka ji ummul khaba'is asali ummul khaba'is shine uwar ko ginshikin asalin kazantattun abubuwa da munanan abubuwa amma wani ya dauka yanzu an ce ummul khaba'is ana nufin sababi haka a cikin zancen alheri ma sai ce ai wani shine ummul khaba'isin taruwar mu anan shi yaso yake ce sababin haduwar mu anan Allah ya sauke rashin sanin larabci ne a daina wannan an ce ummul khaba'is jiya ake siffantawa a matsayin ita ce uwa saboda in mutum ya sha to komai zai iya saboda an zare hankali yawa amma ba ba sababi ba to waɗannan mutane kanat ta'amalul khaba'isa sun kasance suna aikata miyagun ayyuka kazantattun abubuwa wato wannan mummunan aiki kun ga an kira aikin neman namiji ya nemi namiji an kira shi me khubs yawwa innahum kanu qauma sau'in fasiqin lalle su sun kasance miyagun mutane ne mutane ne masu munin hali fasiki ne kuma fasikai nan ce fasiki shine wanda yake kharaja min ta'atillahi ya fita daga da'ar Allah wa qalat lutiyatu su masu yin wannan aiki na liwafi sai suke cewa su kuma Allah maɗauki ba mu labarin aikin maganarsu suna cewa akhriju ala lutin min qaryatikum ku kori mutanen lutu daga alƙaryarku daga garinku mutane na nufin waɗanda suka yi imani da shi su ne ali a nan yawwa domin kun ga matarsa ai tana taimaka musu da tana cikin alihi ta bangaren imani to da ita a cikin masu tsira kun ga ko ban da ita Allah madauki ya gaya mana ita saboda mai taimakon su ce akan wannan aiki to ta halaka haka shi yasa ali a wannan wuri muminai ake nufi shi yasa daga cikin maganganun wasu malamai dama dangane da fassarar alil bait suka ce muminai duk mumini alil baiti saboda irin wannan abin da ya zo a cikin alkur'ani akwai wannan fassarar to suke cewa ku fidda ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun sai Allah ya sanya a bakin su suke faɗi cewa mutanen annabi lutu da mutanen da suka yi imani da shi mutane ne masu neman tsarkaka ma'ana kenan su sun yadda cewa abin da suke yi mai datti ne kazanta ce idan mutum baya aikin kirki sai Allah ya sa a lisaninsa da kansa sai ya faɗi munin aikinsa haka dai wannan cewa su masu neman tsarki ne ma'ana kenan bil mafhum menene su waɗanda ba su ba me masu aikin kazanta ne fa aqarru kun gani sun tabbatar suka yi confessing shine fa aqarru ma'a shirkihim tare da shirkan nan tasu wa kufrihim tare da kafircin su sun tabbatar wa kansu annahum humul akhabithul anjasu cewa su ne masu najasa kuma kazantattu masu kazanta wa anna lutan kaga fa duk gashi suna shirka suna kafirci amma sun tabbatar wa kansu cewa su ne me su ne masu kazanta saboda wancan aikin da suke aikatawa wato sharrin da ke cikin wannan aiki da ake kira liwatsi babu wani mutum da yake tsaye akan daidai ta ɓangaren hankali da fitira da ya magana da ya faɗi fa'idar wannan abu a wasu abubuwa ko da saɓo ne zaka ji an ce da wata fa'ida amma shi wannan bai taɓa samun wata fa'ida ba ko guda ɗaya ba shi da fa'ida da likitoci da malaman psychology masu tunanin ɗan adam waɗanda suka san yadda ɗan adam yake tunani duk sun yi ijma'i cewa wannan abun ba abun alheri ba ne aikata shi shi kansa babu abin da zai sa mutum ya aikata ko ya stalizuhu sai saboda fitarsa daga fitira shi yasa ko masu abin nan masu rubutu a wannan suke kiransa perversion mun san perversion perversion shine inhirafi daga fitira bature in yace perversion yana nufin abin da yake ya karkace daga asalin ginin dan adam ba a gina dan adam ya wannan abun ba babu dan adam da ya taba tunowa ya wannan abun kafin waɗannan mutanen kuma har zuwa yau masu wannan aikin sun fi kowa kazanta a cikin al'umma bari mu ji dai abin da malam zai gaya mana to yace innahum ul afa aqarru ma'a shirkihim wa kufrihim annahum humul akhabithul anjasu wa anna lutan وآله مطهرون من ذلك kuma cewa annabi lut da mutanen da suka yi imani da shi masu mato waɗanda aka tsarkake ne min zalika daga wannan mummunan aiki ta hanyar mai bijtina bihim lahu saboda su sun nisanci wannan aiki wa qala ta'ala Allah madauki ya ce fi haqqi zunati dangane da mazinata Allah ya ce الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات miyagun mata ƙazantattu masu datti masu najasa to lil khabithina ba su dace ba sai gawa maza su masu ƙazanta masu datti masu najasa wal khabithuna maza su ma masu irin wannan aiki na zina to su ma ba su dace da kowa ba sai ‘yan uwansu mata masu irin wannan shi ne lilhabisati ma'ana wanda ya dace ya zauna da mazinaci shi ne mazinaci shi sa har Allah maɗauki amfani da wa hurri ma zalika alal mu'minin in dai mace ba ta daina zina ba to haramun ne ka aure ta shi ne abin da ake nufi amma da za ta tuba fa da mutum zai tuba shi kenan sai a tuba sai a tsarkake jiki a tsarkake ɗabi'a a tsarkake hali a tsarkake zuciya kuma sai a yi aure amma in dai mace tana kan wannan hali na zina to haramun ne namiji ya aura haka nan namiji ya tabbata aikinsa mazinaci ne bai tuba ba to kada a ɗauki 'yar mutane a bashi saboda wannan mutumin ƙazami ne mai datti ne mai aikata najasa ne duk mutumin da yake son tsarki kuwa a rayuwarsa a zuciyarsa a aikinsa a alaƙarsa a mu'amalarsa to bai kamata ya kusanci inda za a ɗosa na masa najasa ba naka iyaye masu ‘ya'yan mata ku kiyaye bayan ka binciki mai neman ‘yarka ya aƙidarsa akwai tauhidi ko babu akwai sunna ko babu to abin da zai biyo baya mazinaci ne ko baya zina mai neman mata ne ko ba neman mata mai luwatsi ne ko ba mai luwatsi ba duk ka binciki waɗannan abubuwan in ba haka ba da kanka za ka zub da hawaye bincike akan waɗannan abubuwan wajibi ne ba ta jassusi ba ne aure ba abin wasa ba ne ƙulla alaƙa ce tabbatar da zumunci ne da wamamme kuma ana yin zumunci ne da mutumin da ya cancanta a yi zumunci da shi idan har mutum mazunaci ne to ko ɗan waye duk kuɗinsa a duniya ka nisance shi Allah maɗaukaki yana sabbaba talauci kuɗi ya ƙare ya lalace a shiga musifa saboda waɗannan musifun da shirka da zina da luwatsi Allah baya son su baya son mai aikata su Allah sauki da mamaki ma mutum ya so mai aikata irin wannan aiki akwai mamaki mutum yana san ya san girman Allah ya san girman addinin Allah ya san girman tsana da makat da Allah ya sanya waɗannan ayyukan ko mutum ya saki jiki da mai ko aboki karka bari ka yi mai aikin banza irin wannan da luwatsi da zina ko aboki daga ran da ka san yanayi ba kai ba shi zuciyarka za ta zo wata rana tana sassauci da abin da yake kyama in dai har za ka zauna da mai shi sai tun kana jin haushin a hankali a hankali sai ka zo wata ran baka ji saboda kana tare da shi wata ran ma sai ka bashi shawara ka bashi mafita akan aikata abin da zai aikata Allah ya sauki to sai ce fa amma najasatu shirki to yanzu zai bi ku yi haƙuri duk kowanne ba sai mun sai na kawo mana shi yanzu ba zai bi kowanne laifi ya kawo mana irin datti da ƙazantar da take ciki zai fara da shirka fa amma najasatu shirki amma najasar da take cikin shirka fa hiya nau'ani to nau'i biyu ce najasatun mughalladatun wa najasatun mukhaffafatun akwai najasa mai tsanani akwai kuma najasa mai sauƙi-sauƙi falmughallazatu mai tsananin ita ce ashirkul akbar shirka babba allazi la yaghfiruhu Allah wanda Allah baya gafartawa menene ke cikin shirka a hankalce na muni hmm? ina tambayar mu shirka a hankalce duk waɗannan abubuwan da ka gani guda ukun nan bal malamai suna cewa duk wani zunubi wanda yake haramun ne li zatihi to tastaqbihu shar'u ko yastaqbihuhu ash-shar'u shari'a tana munana shi tana ɗaukarsa a matsayin muni ne kuma yana da ƙazanta fi zatihi shi ainihin abin ne ko a hankali haramun ne ko da shari'a ba ta zo da haramta shi ba kun fahimci zancen da nake kamar mun taɓa wannan zancen a nan a cikin abubuwan haram akwai abin da yake haramun li akwai abin da ke kuma haramun li ghairihi me ma'anar li shi ainihin sa aka kalla saboda munin sa aka haramta shi haramun li ghairihi kuma an haramta shi ne saboda ko abin da yake kaiwa zuwa gare shi ko kuma wani abin daban ba dai shi din ba shi asalinsa halal ne amma saboda wani abu da yake kaiwa zuwa gare shi sai aka haramta shi shine haram ligairi yanzu misali in ka ɗauki waɗannan guda uku da shirka da zina da liwatsi dukkaninsu ko shari'a bata hana ba to munanan abubuwa ne haɗa da sata haɗa da kisan kai ba ka samun wani hankali da zai ce maka shirka tana da kyau a hankalce ko shari'a bata hana ba ba ka samun wani hankali da zai ce maka zina da liwatsi da sata da kisan kai wani abu ne mai kyau shi yasa duk dokokin duniya ba su yarda da su ba a sa doka a ce wannan daidai ne ko masu ba da yanci sai dai su ce a kyala mutane su abinsu in su suka zaɓa ko ba haka bane amma ba a ce daidai ne mutum ya aikata duk waɗannan abubuwan ba duk mai hankali in ku ka ji an halatta wa mutum wannan to intikasi ya riga ya auku ma'ana gaba ɗaya kwakwalwa ta riga ta juye abin da ake ce ma haramun lighairihi kamar misali auren muhallili mutum ya saki matarsa saki uku sai su haɗa kai da wani ya aure ta don ya sake ta don ta dawo gun mijin farko an fahimci abin wannan misali ne na me haramun li ghairihi shi wannan haramun ne li ghairihi ba li zatihi saboda shi asalin aure tunda zama za a yi shi ma da waliyi da siga da sauransu ai ya halatta amma abin da aka kudunduno a cikinsa shine dalilin haramta shi to ne shine misali na haramun li ghairihi amma duk abin da yake haramun ne li zatihi to ainihinsa dama ko shari'a bata zo da haramcinsa ba to haramun ma'ana hankali ma baya jin daɗinsa yanzu tambaya ita shirka a hankalce menene muninta na sha mako wani misali kullum muna cewa mutum kowa ya duba da kansa ya gwada a ƙashin kansa yana sha'awar a yi masa abokin tarayya cikin abin da shi ya mallaka babu mai so yauwa abin da kai ka mallaka gonarka da gidanka kawai wani ya zo ce a raba biyu shi rabi kai rabi naka ne kai kasa ya mallakar ka ne haka matarka a ce ku yi shayarin kai da wani ka ɗauko abin ka suranta a zuciyarka zai yiwu ka dawo gida sai ka samu wani ƙato a gidan ya aka yi malam sai ce ni ma mijinta ne wace matar taka mu biyu ne da ni da kai misali ai na sha baku wannan irin misali wannan abin nakan faɗe shi ne in muna zancen munin shirka don kowa ya hango a zuciyarsa cewa kai wannan abu fa ba shi da daɗi to ya za a yi kai ba ka son a yi maka tarayya cikin abin da ka mallaka amma kuma Allah da ya mallaki komai da kowa ya halicce ka shi kuma sai ka ɗauko wani ka kara kusa da shi cewa wannan shi ma yana da siffar Allah ko a kira shi Allah ko kuma a yi masa aikin da babu wanda ya cancanta a yi masa shi sai Allah kun fahimci wannan abu shi yasa Allah babu abin da yake a duniya irin a hada shi da wani ka ɗauko wani ka kara shi ka ce shi ma yana da siffa ta Allah ko saboda girmansa a ce masa shi ma Allah ne ko kuma abin da ba a yi wa kowa sai Allah da bauta da roƙo a ɗaga hannu a ce ya wane yi min kaza ya wane ka cece ni ka fidda ni daga hali kaza bayan ba zai iya ba wani malami yana cewa kai wallahi shirka ko ta halatta ya kamata ɗan adam ya ji kunyar yinta ko ta halatta ya kamata ɗan adam ya ji kunya ya ce kai gaskiya fa wannan da kake ƙoƙarin ka ba shi girman da ya kai na Allah bai yi halitta ba ko bai mallaki komai ba kai kanka bai halicce ka ba bai arzuta ka ba ba shi ya baka numfashi ba ba shi ya samar da kai ba ba shi da hannu a samuwar ka a duniya bai ma riga ba bai ma wando ba babu abincin da kake sawa a bakinka duk ba daga gare shi yake ba daga wa yake daga Allah to idan me in ka tashi godiya sai ka tafi wurin wani wanda ba shi ba ba Allah ba ai mun fahimci dai wannan to a hankalce shirka ba ta da daɗi kazanta ce mummuna to nan malam zai bayyana mana yace shirka babba ita ce wadda Allah baya gafartawa fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wal mukhaffafatu mai sauƙi sauƙi a shirkul asghar ita ce shirka ƙarama amma fa shirka ƙaraman nan ya jama'a ku sani shirka ƙarama ta fi duk wani zunubi kuma girma duk zunubin da kake ji zunubi ne to shirka ƙarama kuma ta fi shi saboda me abin da ke cikinta na daidaita wani daban ba Allah ba a kusanto da shi zuwa ga Allah zuciyarka ka ɗauki wani rabo wanda rabon duk na Allah ne ka baiwa wani wanda ba Allah ba ko da ba a ibada ba ne amma girmamawa ce mun karanta anan cewa shirka karama galibi an fi samun ta ne ta ɓangaren girmamawa ko tsoro ko raja'i ga shi nan zai gaya mana to sai ce ka yasiri riya'i kamar riya' mai sauƙi-sauƙi ma'ana mutum ya rika yin aiki domin mutane su gani wata sannu'i lil makhluqi da aikata wani abu domin abin halitta ya gani ka zo wani wuri da ake aikin samun lada ba ka zo ba sai domin wani ya ganka ya yaba maka ko ya yadda da kai ko ya amince kai mutumin kirki ne in dai fitowarka daga gida zuwa wannan wurin sawa'un sallah ne karatu ne wa'azi ne menene ka zo ne domin a ganka manufar shine kawai a ganka a samu wani abu ko a yaba ma ko kar a tume ka ko wani abu in dai wannan ne fito da kai ba dan Allah ba to wannan at-tasannu ne lil makhluqi Allah tsari wal halif bihi da rantsuwa da wani wanda ba Allah ba rantsuwa a babin girmamawa take shi yasa aka sanya ta a babin shirka ce karama ba shirka ce babba ba in mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba ya rantse da rawanin wani shehi ya rantse da kabarin wani ya rantse da Ka'aba ya yi shirka amma ba kafiri bane shi an fahimci abin bai zama kafiri ya fita daga addinin musulunci ba saboda rantsuwa shirka ce karama ba shirka ce babba ba wa khawfihi haka nan tsoro a zuciya mutum ya rika jin tsoron wani wanda ba Allah ba ba na fa ba tsoro na ɗabi'a ba ina san dai kun bambanta wannan kun sani akwai tsoro na ɗabi'a akwai kuma tsoro na ibada to tsoron da ba a yi wa kowa sai Allah to in kai wa wani dan adam irinsa to shi ma shirka ce wannan duk da cewa ba a na kafirci ba wani abu wanda yake amma ya sirinsa wa raja'ihi haka nan da sa rai da fata fatan alheri kana kana sa ran wani alheri ya zo daga wani ba Allah ba duk waɗannan suna ga cikin shirka to sai ce wani jasatu shirki ainiyatu to nan ga wani zance najasar da take cikin shirka wace iri ce shirka ta kasu abin nan najasa ta kasu kashi biyu akwai najasa ainiya akwai kuma najasa wace ma'anawiyya ma'anawiyya ma'anan an ce najasa ainiya shine abin da shi ainihinsa in ji bahaushe yana fassara aini da ainihi eh wato haƙiƙaninsa zatinsa shi abin shi kansa a ƙashin kansa shine najasa yanzu misali bayan gida da bawali najasa ne ko ba najasa ba najasa su din ne najasar ko ko wani abu ne najasa su din ne najasa ta yadda in an taba sai an wanke hannu ko duk inda ya taba a jikinka ko a kayanka sai an wanke to wannan kun ga najasa ce wata iri ainiya ce abun ko da yake najasa abin nan ba in an taba ba ba ba shine sai an wanke hannu ba a'a ma'anar da take cikin wannan abin ne shine najasa kamar sabanin malamai akan abin da ya shafi abin da ake bautawa gumaka sin najasa su ainiya ce su din ko kuwa abin nan abin nan ma'anawiya ce wannan akwai sabani da kuma sauran laifuka ai kun ga su ma'anoni ne a zuciya ba wani abu ne da ake tabawa ba yawwa to ita najasar shirka najasa ce ainiya ainihin shirkar ita ce kazantar ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا wannan shi dalilin da Allah ya sa Allah madauki ya sanya mushriki a matsayin najas bi fathil jim in ka tashi karanta karka sa kasra a a fataha zaka sa najasan yawa ja'alahu najasan innamal mushrikuna najasun wa lam yaqul إنما المشركون نجس بالكسر بعد كسر بني ما بنبنشي تاشي يجي فإن النجس عين النجاسة على رب سين أكتي أبو نجس تشيء إني نجسة ذاك دم مشركي نجسة نن أكو بقاتا تنبيهكم يوم kada ka kasa gane abu abin da yake faɗa shi ne ainihin shi mai shirka da Allah to ainihinsa shi na jasa ne an gane amma kuma in aka zo zancen najasar tasa wacce iri ce shi ɗin ma'ana jikinsa da komai shi kansa najasa ne to amma shin ana nufin in ka gaisa da shi sai ka je ka wanke hannu jumhurin malamai sun tafi zuwa ga cewa ba haka bane duk da yan zahiriya sun tafi zuwa ga wannan abun yan zahiriya sun ce duk mushrikin da ka gaisa da shi to sai ka wanke hannunka saboda Allah ce innamal mushrikuna najasu amma jumhurin malamai sun fassara cewa wannan najasa duk da cewa ainiya ce ma'ana taj'alul mushrika fi zatihi najasan to amma kuma ba ainiya ce da take nufin in ka taba shi akwai abin da sai ka wanke hannunka domin babu wani abu da ke tasowa daga jikinsa zuwa jikinka an fahimci abin yawwa wannan ta wannan bangaren kenan yace fa inna najasa ainun najasati wan najis bil kasri huwa al mutanajjis in ko an ce an najis shine abin sifa ce yawwa sifa ce ta wanda ya najastu ya talabbasa bin najasati ya cakudu da najasa ya haɗu da ita faffaubu don haka tufa idan asabahu baulun aw khamrun najisa ai sara najisa hmm. zaka iya cewa faffaubu idan asabahu baulun aw khamrun najisun in siffanta shi zaka in ku fi'ili ne zaka ce najisa ai sara najisa wal baulu wal khamru najasun kun gane nan can tufar da akwai fitsari a jikinta ko giya misali a wannan kaulin yawwa cewa khamru da yake akwai sabanin malamai ita ma a kanta ita ma ainiya ce ko ba ainiya ba mun san fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani Allah madaukaki ya kira su rijis dame dame al khamr wal maisir wal ansab al ansab sune kafi da ake bautawa abubuwan da ake kafa bauta musu da kuma al azlamu abubuwan da ake na na kibau da ake ƙuri'ar shirka da su duk waɗannan Allah maɗaukaki ya kira su me rijisun min amali shaifani siyaƙin haɗa su wuri guda da Allah maɗaukaki kira su najasa da rijis shi ne sa malamai suka yi saɓani shin alhamru najasa ce ita ma ainiya yadda idan mutum ya taɓa giya sai ya wanke ko kuwa akwai saɓani ma'ana ko ba abin nan ba ba najasa ba ce wannan da maganganun malamai shi ma a kansa wata ran mai zancensa a mahallinsa amma nan abin da yake faɗa tun ya ɗauki wannan ra'ayin ya haɗa da baulu da khamru a matsayin najis shi malam ibn qayyim shi yasa ne yake faɗin cewa idan tufa fitsari ya taɓa ta to ita tufar ya ake kiranta hmm? sai a ce wa tufar najis ba za ka ce mata najas ba amma shi baulin da hamrun su ɗin su ne me su su ne najas saboda abin da yake ainihin shi ne ƙazantar to najas ake kiransa abin da kuma ƙazanta ta taɓa shi shi ake kira najis sai a sa masa kasara shi ne larabcin kawai ke gaya mana a nan wuri to sai ce fa an jasun najasati shirku a cikin najasa najasa najasa ta duniya baki ɗaya najasar da tafi kowace zama najasa da muni da ƙazanta ita ce a shirko shirka kama annahu azlamu zulmi kamar da ita shirkan nan ita ce a zalunci babu wanda ya kai ta girma zalunci mafi kasancewar zalunci fa innan najasa fil lughati domin ko in a lugar larabci wa shar'i da shari'a in an ce annajas huwa almustaqdharu alladhi tutlabu muba'adatuhu duk abin da yake abin kyama abin kazantar da ake neman a nisance shi wal bu'du minhu ake neman kai nisa ka zama nesa da shi kada ka cakuɗa da shi kar kai hulɗa da shi bi haythu la yulmasu ta yadda ba a taɓa shi kar ka sa hannunka ka taba shi wala yushammu kar ka sunsuna shi wala yura kar ma ka kalle shi saboda muninsa fadlan an yukhalata wa yulabasa ballantana ma a ce ai kuɗi da shi ai wata hulɗa da shi da za a taba shi mubasharatan li qazaratihi saboda abin kasancewarsa abin kyama da kazantarsa wa nufrati tibai salimati minhu da kuma kasancewar duk wata ɗabi'a kuɓutacciya to tana gudun wannan abu ba abu ne da ake son a kusance a kusance shi ba don haka shirka da zina da liwatsi suna da waɗannan siffofi munin su wajibi ne mutum ya nisance su ba kai ba hulɗa da su ba kai ba kusantar su ba kai ba zama ko cakuɗi ko wani irin cakuɗi da su kuma duk abin da zai gangara da kai ya kai ka zuwa ga waɗannan abubuwan to ka nisance su ma'ana ba kai ba shi domin abu ne da zai kai ka zuwa ga lalacewa ya kai ka zuwa ga halaka wa kullama kana alhayyu akmala hayatan gwargwadon kammalar rayuwar mai rai in dai mutum mai rai ne to in dai rayuwar tasa kammalalliya ce wa asahha haya'an kuma yana da ingantacciyar kunya to kana ib'aduhu lidhalika a'zam to zaka samu cewa nisantarsa zuwa ga waɗannan abubuwan kazanta wa nufratuhu da gudunsa minhu daga gare su aqwa zai fi ma'ana in dai kaga mutum yana nisantar waɗannan miyagun abubuwa to rayuwarsa kammalalliya ce ma'ana yana samun kamala a rayuwa yana samun ingantacciyar kunya in yana nisantar waɗannan in ko ka ganci yana kusanta to har rayuwar tasa ba cikakkiya ba ce me yasa zai zama ba cikakkiyar rayuwa ba saboda ya siffantu da siffar waɗanda kamata ya ce saboda rashin godiya su ga Allah su bar duniya ma ba su da rayuwa kamalalliya rayuwa ce irin ta dabbobi in dai mutum ba abin da yake gani a rayuwarsa illa ya biya buƙatarsa ta irin wannan hanyoyi ya ɗauki girman Allah ya baiwa wani ɗan adam ya baiwa wani gunki ya baiwa wata bishiya ya baiwa wata ma'ana kuma sannan ya ɗauki bukatunsa abinda Allah maɗauki ya bashi na tsare sirrinsa na tsare mutuncinsa ya ɗauka zai sa shi a inda bai dace ba ta hanyar zina ko liwatsi to lalle kuwa rayuwar ba ta da kima a wurinsa da a ce yana godiya ga Allah da ya girmama wannan rayuwar da Allah ya bashi gode wa Allah cewa ya sanya shi cikin masu rai ya Allah na gode bari in yi abin da kake so da ya sanya da ya gode ma Allah akan ni'imomi da Allah ya masa bai je yana irin waɗannan miyagun ayyuka ba an gane wannan wurin sannan sai ce fal a'yanun najisatu don haka abubuwan da suke masu najasa imma an tu'ziya badan ko dai ya zama su cutar da jiki aw qalba ko zuciya aw tu'ziya huma ma'an ko su cutar da su duka jiki da kuma zuciya su samu cutuwa duk abin da aka ce najasa ne ai ko dai ya samu jiki ne ko kuma ya samu zuciya sai ce wan najasu abu mai najasa abin da yake shi najasa ne qad yu'zi bi ra'ihatihi zai iya cutarwa da warin sama wa qad yu'zi bi mulabasatihi zai kuma iya cutarwa idan an taba shi an samu wato hulɗa da shi mubasharatan ma'ana abin da ka taba shi ka sa shi a jiki ko a kayanka wa in lam takul lahu ra'ihatun kariha ko da shi wanda ka taba din nan ba shi da wari akwai wani mai wari wani kuma ba shi da wari haka ne ko ba haka bane sai ce wal maqsudu abin da nake so in bayyana maka shine annan najasata cewa ita najasa taratan takunu mahsusatan zahiratan za ka iya samun cewa wani lokaci bayyananniya ce za a iya jinta a taɓa ta a sansunata a ganta wata najasa ko a bayyana take wataratan wani lokaci kuma ta kunu ma'anawiyatan a ma'ana ce ma'ana ba wani abu ne da kake taɓa shi ba ko ka gan shi amma fahimtarsa ake jinsa ake ba tsinatan a ɓoye take fayaglibu alar ruhi walƙalbi alkhubfu wan najasatu da haka sai a samu da ƙazanta da najasa sai su rinjaye akan ran mutum da zuciyarsa hatta inna sahibal qalbil hayy har sai ya zama cewa mai rayayyar zuciya la yashammu min tilka ruhi wal qalbi ra'ihatan khabithatan idan mutum yana da zuciya rayayya shi zuciyarsa kalau take to zai iya sunsunar wari daga mai mutumin da yake da mummunar zuciya wani zai ce ban taba jin wannan zancen ba ko to ku biyo mu mu karasa zancensa hatta inna sahiban qalbil hayy in dai mutum raye zuciya ne shi mai wane ne mai raye zuciya mutum da yake zuciya da ta kubuta daga wannan irin kazantar zuciya mai mai tauhidi zuciya mai dogaro ga Allah zuciya mai da'a ga Allah da girmama Allah shi kadai to in kana da irin wannan zuciyar mutumin kirki ne kai to la kana zaune kusa da mai laifuka zaka ji a jikinka zaka ji wani wari shi da ƴan uwansa fa ba sa ji amma mutanen kirki suna ji suna ganewa ga misalai zai kawo mana sai shi kama ya ta'azza ina ne yawa la yashummu min tilka ruhi wal qalbi ra'ihatan khabithatan yata'azza biha har zai ji cutuwa me yasa Allah madauki yake cewa mala'iku suna jin warin wani abu a jikin dan adam ko ba haka ba duk da wannan mahsusi ne dan adam ma na jin kamar su tafannuwa da sauransu ko ba haka ba yawwa to akwai abubuwan kazanta da dan adam in yana yi mala'iku ba sa so ba sa zuwa yana laifuka kaza sai ga ba za su shiga gidan ba ba su ba shi saboda wurin hotuna ma kaga hoto dai menene shi ai ba wurin sa ake ji ba amma su ba sa zuwa saboda wannan abin da aka sa ga hotuna ko gidan da yake an aje kare ba ba uzuri duk irin waɗannan mala'iku ba sa zuwa to shine yake faɗin wannan sai ce kamar ya ta'azza man yashummu ra'ihatan natni kamar yadda mutumin da in ya sunsuni abu mai ɗoyi yake jin wari annatin shine duk abu mai ɗoyi wa yazharu zalika kafiran fi araqihi yace wannan yana bayyana sosai a jikin wato abin nan gumi zufar mutum da take tsatsagowa daga jikinsa ta fito ana samun wari na ƙazanta a jikinsa hatta ya ji da lirahati araqihi natnan sai kaga mutumin kirki yana ji in ya ji gumi na mutumin da yake mai mummunar zuciya zai ji wari a wannan gumi kun taba jin wannan abu ka taba ka taba gwada to karka kai ga tuhumar mutane misali idan mutum yana yar kazanta kazanta misali baya tsafta kuma ka juwari ka ce na mummunar zuciya ba lalle ya zama haka ba yauwa amma su mutanen kirki sukan ji irin wannan abinci kai wannan hanya ko wani zunubi yake yi akwai wani abu da mutane suke da shi ake cewa warin kashi ko na taba jin wani likita ya ce babu wani abu mai suna warin kashi kawai kazanta ce haka na ji likita ya faɗa ni ban sani ba idan mutum ya dage da tsafta yana tafiya babu wanda Allah ya halicce shi haka kawai ta wari yawwa in ka ji kana wari kawai ka dubi tsaftarka yawwa tsakani da Allah wanda aka ce wai ai warin kashi ne a ba warin kashi bane eh kai kokari ka tsaftace jikinka yawwa ka rika sa turare wani zai ce to ai in yayi wankan in dai har yayi gumi sai an ji wannan to ya daure dai ya gyara ya rika sa deodorant abubuwan da ake shafawa hamata din da sauransu inda duk gumi ke tsatsagowa ya rika sanya turare insha Allah abin zai ragu amma dai karka sanya wa zuciyarka cewa wai haka Allah ya halicce ka kai ta doyi yawwa to sai ce hatta ya ji da lirahati araqihi natnan sai ce fa inna natnal qalbi to bari ku ji wannan mutumin da yake ko warin zuciya zuciyar da take mai doyi war ruhi da kuma rai da yake da wannan wari yattasilu bi batinil badani aktsaru min zahirihi shi wannan warin na zuciya ya fi alaka da batinil badani cikin jiki ta ciki fiye da jiki ta waje an fahimci in dai mutum mummunar zuciya ne da shi mai shirka ne mai zina ne mai luwatsi ne to sai ka samu waɗannan abubuwan tare da shi zuciyar ƙazantar da take zuciyar nan warin ya fi tasiri da can cikin jikinsa fiye ma da waje wal'araku shi gumi na mutum ya fi min albatsini daga ina ke fitowa ta waje ko ta ciki daga ciki yake fitowa waje ko gumin mutum yana fitowa ne daga cikin jikinsa ya fito waje wali hada sai ce wannan shine ma sirri shine dalilin kanar rajulu as-salihu ko na tsallake yawwa wali hada kana rajulu salihu tayyib al-araqi shi yasa idan mutum mutumin kirki ne sai kaga gumunsa ma mai tsarki ne mai daɗi baya wari in dai mutum mutumin kirki ne ba za ka samu wannan ba wa kana rasulullahi to shi yasa ya kawo wannan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atyaban nasi araqan a duk mutanen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ƙanshin gumi guminsa ƙanshi ne da shi gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat ummu sulaimi ummu sulaim da ita da ummu haram suna cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kai musu ziyara har yayi baccin rana a gidansu malamai sun tattauna al-Imam an-Nawawi ya ce akwai alaka ta maharamiyya tsakaninsa da su imma bin raba'ati ko kuma ta hanyar nasaba yau maharamansa ne shi yasa yakan je tana gyaggyara masa gashi ummu sulaimin mahaifiyar Anas kuma ga Anas yana gidan to wani lokaci ita ummu sulaimin ta sanya wani abu ta rika ɗiban gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan gumi yana da yawan gumi to ummu salimin sai ta rika dan sa wani abu sai ta dan kara a jikinsa sai ta samu wannan gumi sai ta samu kwalbar turarenta sai ta rika ɗura gumin a ciki tana karkada shi tana mixing da gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turarenta dan ya ƙara ƙanshi ummu sulaimin haka take wa qad sa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anhu wata rana ya ganta tana wahiyar taltaqituhu lokacin da tana tsitsince masa irin wannan ta ciccire masa gashi ta gyaggyara masa gashi ne taltaqituhu yawa kamar idan mutum kansa akwai wani datti a dan ciccire ba kwarkwata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zancen kwarkwata tare da shi yawa eh wani abu dai haka a gyaggyara mutum gashi a tsaftace masa shine iltiqab to ta ne masa wannan sai kuma yana gumi sai ta ɗebi gumin sai ta rika dura a yar karamar kwalbarta ta turare shine sai tambaye ta sai ce me wannan qala sai take cewa wa huwa min atyabi tibi take ga wanda take ruwaito hadisin gare shi cewa ai wannan gumin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowanne turare zama turare ma'ana a turare mai kanshi shi turare wannan abin nan gumin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gun larabawa suna cewa babu turaren da ya kai almisk kanshi dama daga misk sai ambar suna saɓani akan misk ya fi ambar ko ambar ya fi misk amma saboda wannan abubuwan ma da suka go daga manzan Allah sallallahu sallama da galibi yake kwatantawa da miski to suke cewa miski ya fi ambar kanshi to miski din wanda shi ne ya fi kowane turare kanshi to gumin manzan Allah sallallahu sallama ya fi shi kanshi kamar yanzu ne ka binciko wanne turare ne ya fi kowanne kanshi a duniya ai ba ku san shi ba kila ko ba haka ba yawwa masu harka da turare su za su iya sani iya wanda yake garin su su ma ko a wata kasar kuma da wani abin wanda ya saboda shi turare magana ce ta ijtihadi hada wani ice ne da wani ice da hada wani ice da wani ice yau sai fitar da wani kanshi na daban to duk abin da ake kira turare na duniya in za ka same shi a ce wannan turaren ya fi kowanne kanshi to gumin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kanshi wannan shine sirrin da yasa ummu muslimin ta kansa to kun ga ashe abinda malam ibnu qayyim yake so ya kai gare shi shine cewa ashe kenan tsarkin mutum yana sa guminsa ya zama mai kanshi tun daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan mutum waliyin Allah ne salihi ne mutumin kirki ne to baka samun wari ashe kenan kaga mutum kazami da annakiya baya wanka baya wanki ya ce maka wali ne wannan ba haka bane an fahimci abin yawwa dole ne mutum ya zama mai tsafta ya tsaftace jikinsa to in ka bar shi hakan ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin abin da yake faɗi cewa cikin abubuwan duniyar nan taku wannan duniyar ba abin da nake so irin abu biyu da turare da mata yace yana son turare to kun ga ko ba turare jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi yake to idan shi a matsayinsa mai kanshi a koyaushe yana amfani da turare don mai wani kuma zai zauna da ƙazanta ya ce haka walittaka take kun fahimci wannan can da haka ba walittaka bane mutum ya zauna ya ta wari ya ta ƙazanta kayi ibada na'am kayi ibada kawai gudun duniya gaskiya ne kai gudun duniya amma sanya turare ba cikin abin da za a nuna cewa kai baduniyi ne yawa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare wani kuma babu wanda ya taba tuhumarsa da wani abu irin wannan to ashe kenan dan ka sa turare ba a tuhumar ka da cewa kai dan duniya ne kai mai almubazzaranci ne ko kai baka da zuhudu babban zuhudu fa ya uwa a ina yake a zuciyarka babban zuhudu a zuciyarka yake ka kyamaci abin da yake haramun shine babban zuhudu kuma abin da yake mubahi kar ka wuce iyaka wajen amfani da shi ka tsaya gwargwado abin da zai amfani ka daga mubahi tana ga mu tsaya nan sai mu tashi kan inda yake fan nafsun najisa al khabitha yaqwa khubthuha wa najasatuha hatta yabduwa ala al jasadi wan nafsu tayyiba bi diddiha insha Allah da da sun mu na gaba sai ya zama akan wannan za mu tashi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tsarkin zuciya da tsarkin jiki da tsarkin ayyuka Allah tsare mu daga ƙazantar zuciya da ƙazantar jiki da ƙazantar ayyuka Allah tsare mu daga shirka Allah tsare mu daga zina Allah tsare mu daga liwafi Allah tsare duk wani namu da muka sani da wanda ma ba mu san lamarinsa ba Allah tsare shi daga aikata waɗannan miyagun ayyuka Allah tsare mana ‘ya'yanmu da matanmu da dukkan zuriyarmu daga aukawa cikin waɗannan miyagun ayyuka. Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu bisa tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik